الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا شابيو قوة to sha biyu ko sha uku ga watan almuharram shekara ta 1437 hijira na muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da 26 ga watan goma shekara ta 2015 muna darasi na goma aya ta 65 a cikin aya ta 66 ko? na'am? 61 ne wa ko? aya ta 61 a insha Allah ta'ala za mu tashi a cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratu yunus alaihi salam wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sheikh ja'far mahmud adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gando arama ya yi wahami ni dai na san saboda kai ka karanta shi yasa ba zan yi jayayya da kai ba yawwa bismillah aya arma ya janye aya ta 65 za a tashi na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعاً هو السميع العليم Allah madaukin sarki yana rarrashin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama cewa maganganun da mushrikai suke faɗa na ɓatanci a gare ka maganganun da suke faɗa na cutar da addinin musulunci kada ya bakanta maka yani qaulul mushrikin la yahzunka qauluhum duk abin da za su faɗa na cutarwa saboda kin addini da fada da musulunci la ya hazunka kada ya bakanta maka daga alhuzun ne alhuzun shine bacin rai da damuwa Allah yana rarrashin manzon Allah cewa kada ka damu kada ranka ya baci dangane da abin da suke fada ka sani cewa innal izzata lillahi jami'a lalle dukkan galaba da iko na Allah ne shi shi kadai al izzatu ana nufin al ghalabatu wal qudra rinjaye da galaba na Allah ne shi shi kadai jami'an huwa nasiruka wa nasiru dinuka shine mai taimakonka wa nasiru dinika kuma mai taimakon addininka kuma shine mai daukan fansa da yi musu uquba tabaraka wa ta'ala so anan gurin wannan ayar ku kula yadda fassara take wala yahzunka qauluhum daga nan zance ya cika kada ka yi bakin ciki dangane da maganganunsu da suke gaya maka na ɓatanci shi kenan an gama zance to wannan kuma innal izzata lillahi jami'a wani sabon karatu lalle Allah ma'abucin wato dukkan ɗaukaka da izza da galaba da rinjaye duk ana iya fassara shi da al'izzatu lillahi na Allah ne jami'a shi kadai saboda in baka yi haka ba sai ya zama kenan wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a kada ka yi bakin ciki akan faɗin su cewa lalle Allah dukkan ɗaukaka da galaba da rinjaye nasa ne gaba da kaga ba haka bane su kuma ba haka suka faɗa ba to shi yasa wala yahzunka qauluhum dinnan to anan anan ake tsayawa sai innal izzata lillahi jami'a kuma wata magana ce daban ko a karatu ma haka ya kamata ya zama Allahu ya'izu man yasha Allah shi ke ɗauka wanda ya ga dama malam idan ka samu ɗaukaka Allah ne daga ka idan kai kar Allah ne kar da kai in ka samu kuɗi Allah ne baka in ka samu mulki ma Allah ne baka sarauta ma Allah ne baka shi yake aikata abin da ya ga dama walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minin lalle izza na Allah ne da manzon Allah da kuma mu'minai Allah di yake ba su yake ɗaukaka su um, izzatul izzatul rasul wa izzatul mu'minin kullaha min indillah daukakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da daukakan mu'mine gaba ɗaya duk daga wajen Allah ne tabaraka wa ta'ala huwa samiul alim shine mai ji kuma masani ina waɗanda suke neman ɗaukaka a wajen wani Allah ina wanda yake ganin sai ya bi jam'iyya kaza ne zai samu ɗaukaka ina wanda yake ganin sai in yana tare da wani ne zai samu ɗaukaka ina waɗanda suke ganin kamar wani ne yake yanka wa mutane ci gaba Allah ne yake barwa mulki Allah shi ke barwa kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadika alkhairu innaka ala kulli shay'in qadir na Allah ne komai shine mai iko akan komai shike bawa kowa mulki kuma shike kwace mulki a hannun kowa shi yasa wani lokacin sai kaga wanda kai a wajenka bai kamata ya zama mai mulkin ba kuma sai ga shi ne to haka Allah ga dama ya bashi dan baya shawara da kowa in yazo aikin sa tabaraka wa ta'ala na'am ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون Allah ya sake cewa ala ku saurara kalmar ala din nan kamar kalma ne cewa jama'a a saurara a dakata inna lillahi man fi samawati wa man fil ardi na Allah ne man fi samawati duk abin da ke cikin sammai wa man fil ardi da duk abin da ke cikin ƙasai na Allah ne ku yadda da wannan mulkan wa tasrifan a mulki da sarrafawa wa abida kuma duk bayin shi ne wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka menene waɗanda suke shirka da Allah suke bi na bautawa wannan Allah ai wa ayyu shay'in yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka kamar wannan istifhami ne tambaya ne menene me ke cikin kamar da haushe zai ce me ke tattare da kashi balanta a daure shi wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka ba abun da suke bi suna bin shirme ne tunda shirka suke yi da wani Allah yattabi'una alladhina yad'una min dunillah waɗanda suke kira ba Allah ba suna bin shuraka mushirkai ga ubangiji masu kishiyantar Allah suna yi musu bauta ala zannin annahum shuraka'u fa yashba'una lahum suna yi musu bauta dan suna zaton cewa su ma suna tarayya da Allah ne bari Allah bari su yi musu ceto bari su taimaka musu a kiyama amma abinda suke zato ba haka bane in yattabi'una illa dhann zaton da suke yi cewa za su kusantar da su ga Allah ko suna da wani matsayi ga Allah zato ne mummunan zato mana babu tabbas zato ne kawai suke burutsu ne wa inhum illa ya ba komai suke ba face ƙarya kalmar alkharsu alkadi inhum illa ya ai ba abin da suke face sai ƙarya kenan nan Allah yana so ya nuna mana cewar duk waɗanda suke bin wani Allah wanda suke bautawa wani Allah suke hada Allah da wani abokin tarayya to suna bin mummunan zato ne zaton da suke yi na cewa za su taimaka musu a kiyama wannan zato bai zai kai su ba sannan kuma ƙarya suke ƙarya ne bin wani Allah ƙarya ne bautan wani Allah da Allah ku lura da wani abu ba ka bi wani Allah ma an ce ƙarya ne inhum illa yakhrusun to ina ga waɗanda kuma ake loda su a ce masu Allah ne kwanan-kwanan nan a cikin satin nan akwai local government ɗin da aka je aka tara wasu mutane sun fi mutum arba'in a wani ƙauye su wai dukansu gaba ɗaya alloli ne wai an zo ana tattaunawa da su ƙwarai kuwa to an zagi manzan Allah an kiya ɗauki mataki ba haka bane ba ko ba haka bane ba an zagi manzan Allah wanda ya zagi manzan Allah ya yi tafiyarsa ko an bashi ya tafi Senegal ko moronku ko ina ne ko ga an yi wa mutane ƙarya ba dauki mataki ba in yana na yanke mai hukunci mana ba kotu ta yanke mai hukunci ba to ko aljini aka yanke hukunci ko aljinin masu ɗauko mana su kawo mana shi kofar fada a yanke mai hukunci mana to tunda kun da hukunci a yi hukunci to an yi hukuncin ina yake tantanin an bude masa hanya ya tafiyarsa in ko ba aka wuto a kawo shi shikenan ai ba faɗa ai ba zagi ai ba in ba haka ba a kawo shi ko alƙalla ba yan jarida dama su je su hira da shi a ga inda yake babu ƙarya ta yi yawa munafurci ya yi yawa ha'inci ya yi yawa yaudara ta yi yawa yasa wasu suka gama faɗi su da hanyar wallahi nake gaya muku wannan a wannan satin aka yi wannan suna nan suka ce su alloli ne to yanzu Allah yana cewa wanda ya bi wani Allah ma ƙarya yake to ina ga wanda ya ce shi Allah ne suna nan alloli ne su ma mutum yana tsugudo yana kashi yana bayan gida yana zazzabi yana atishawa yana jin barkono yana jin zaƙi amma sai zo ya zauna maka saboda tsaba yari na maka hankali ya ce maka wai shi Allah ne kuma in ka gana ma fa za ka yi mai shegen duka duk da haka amma kuma shi Allah ne kai wani abu sai garin nan mala Allah ya sauke wallahi mu je aran ma هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون aka ci bayani ci gaba da bayani dangane da ubangiji shine dai Allah nan da ya zama wajibi ku bauta masa allazi ja'ala lakumul layla litaskunu fi wanda ya sanya muku dare Allah shi ne ya ba ku dare ja'ala lakumul laila litaskunu fihi dan ku samu sukuni ku kwanta ku huta wannan hara mubsira rana kuma ya zamanto tana mai haske yubsiru fihi wanda kowa zai gani da rana zaka gani inda mai ido ne ba makaho ba zai gani mana waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asha ko ba ka bane mun sanya dare ya zama libas wurin kwanciya ne shine libas sutura a kwanta a huta a yi bacci nahara kuma mubsiran ana gani da ido a fita hada-hada a fita fafatawa ma'asha a je a nemi abinci dare ya yi duhu azlaman lail Allah ya sanya dare da duhu wa aza'an nahara wa absar ya sanya kuma rana ta haske ake gani kenan kaga rayuwar akwai zulma akwai zuya akwai duhu akwai haske Allah shine yake wannan da rahamatsa kul ara'aytum in ja'ala Allah alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya afala tubsirun ku tasma'un tasma'un gaya musu in ja'ala Allahu alaikum al-laila sarmadan idan Allah ya sanya muku daren nan sarmadan sarmadan ya zarce ta tafiya kullun dare ku ta jiran gari ya waye ku ga dare bai dawo ba shine sarmadan ila yawmil qiyama har zuwa ran tashi alkiyama man ilahun ghairullah waye kuke da shi wanda ba Allah ba ya atikum bi dhiya zai kawo muku hasken rana kuna da wani Allah babu shi wallahi afala tasma'una ku ba ku ji qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin taskununa fihi afala tubsirun qur'ani ke to yaya kuma idan kaga yaya kuke gani yayin da ubangiji ya sanya muku rana ai ta rana kuna jiran dare dare yake zuwa sarmadan ila yawm al-qiyamah to man ilahun ghairullah wani ubangiji kuke da shi abin bautawa ba Allah ba ya atikum bi lailin taskununa fi wanda zai zo muku da dare da za ku samu sukuni a ciki shine faskarar wato ku samu sukuni da kwanciyar hankali litaskunu fihi din kenan Allah ya ce afala tusiruna ba ku gani wa yake muku wannan Allah ne shi ke kawo dare shi ke kawo rana muna nan muna zaune wallahi da za ku daure yau mu yi tazarci mu yi ta karatu aran ma yayi ta ja mana baki mu kure da ranar yau mu ga a wace sura za mu tsaya a tafsirin nan da za ku gwada za ku ga ikon Allah muna zaune wallahi za ku ga gari ya waye yau duk sai kun yi bacci ni ne kawai ba zan yi bacci ba inna bi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un lalle wannan wato ayoyi ne alamomi ne na nuna cewa lalle akwai Allah liqaumin yasma'un ga mutanen da suke ji ji irin na lura ji irin na fahimta ji irin na ganewa sai me kuma mana قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون Allah ya ci gaba da cewa halin waɗannan mushrikai duk wannan bayani da aka yi na gamsarwa cewa Allah ke yin wannan amma duk da haka sai sun yi shirka da Allah qalu takadallahu walada ubangijin da yake ba su rana ya ba su dare ya nuna musu ayoyi amma sai suka ce wai yana da da ittakhadallahu walada Allah yana da da suka ce almala'ikatu banatullah wai mala'iku wai 'ya'yan Allah ne mata mala'ikun nan da kuke ji wai 'ya'yan Allah ne mata Allah ce subhana tsarki ya tabbata gare shi Allah ce kamar ka ce Allah kiyaye Allah kiyaye subhana tsarki ya tabbata ga Allah Allah bai taɓa da kanda ba mattakhadha Allah min walad wa ma kana ma'ahu min ilah idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd Allah bai da da lam yalid ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخل الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد آثاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هكا الله يجي دن يقولي باي دا باي دا باي دا ni ne da kai gajeriya muke da bukatar yaya ustaz amma Allah bai da da babu ma yayan gaba ɗaya balanta a ce wasu mata ne ko maza ne babu subhana huwa al-ghani huwa al-ghani shine mawadaci yani al-ghani an khalqihi kana buƙatar ɗa ne don ya ce maka maka ya kai ka masallaci kana buƙatar ɗa ne don ya ce maka ya maka cefane in ka gaji kana buƙatar ɗa ne don ya ce maka ya maka za dan ka ga ɗanka a ce wannan ɗanka ne ya ɗauke maka cewa Allah bai da buƙatar wannan wal gani lahu ma fi samawati wa fil ardi wanda yake da sammai da ƙasai duk abin da ke cikin sama nasa ne duk abin da ke cikin ƙasa nasa ne to me zai buƙatar ɗa komai farashi ne kuma kawai dan ya ware ya ce bai da ɗa dole sai an liga masa ɗa ya ce komai nasa ne amma ɗa dai bai da ɗa yana da ɗa ina matarsa walam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay bai da mata shi ya halicci komai tabaraka wa ta'ala shine mai mulkin komai da kowa sarauta komai a hannunsa yake to dan me zai bukaci wai da da fa gajiya ce samun da gajiya ne tabarakal ladhi nazzala al furqana ala abdihi li yakuna lil alamin nadira alladhi lahu mulku samawati wal ardi kaji fa abin da Allah ya ce albarkatun ubangijinka sun yawaita tabarakal ladhi nazzala al furqan wanda ya saukar da wannan alqur'ani shine al furqan ala abdihi akan bawansa kaga bai ce akan ɗansa ba yana son manzon Allah amma bai ce ɗan shi ba ne li yakuna lil alamin nadhira dan shi annabi din ya zama mai gargadi ga mutane ko kuma shi qur'ani ya zama mai gargadi ga mutane idan baka gane shi waye ba Allah din nan allazi lahu mulku samawati wal ard shi yake da mulki da mallaka ta sammai wal ard da kasai gaba daya ولم يتخذ ولدا bayi da da walam yakul lahu sharikun fil mulki bayi da abokin tarayya a cikin mulkin sa wa khalaqa kull shay'in shi ya halicci komai yanzu wannan dubbe isa ba qaddarahu taqdira tabaraka wa ta'ala qaddirhu taqbiya taqdira ko Allahu akbar Allah ba shi da da kafirai mushrikai shine suke raya wa Allah yana da da su ne suke cewa Isa dan Maryam dan Allah ne لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة Allah ya tsine musu ya kafir sun kuma kafirce waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne Allah Allah Maryam Allah ɗan Allah Isa auzu billah wai shi ma Allah duk waɗannan alloli ne mal masihu ibn maryam illa rasulun قد خلت من قبل الرسل isa fa dan maryam da ake cewa shi dan Allah ne fa ba fa kowa bane fa ce manzo ne daga cikin manzannin Allah kuma wasu manzannin ma sun gabace shi kad khalad min qablihi ar-rusul ummuhu siddiqa kana yakulani at-ta'am mahaifiyarsa ita ce siddiqa na na maryam kana su biyu din suna cin abinci to ya za Allah ya ci abinci inna masala isa inda Allah ka masali adam isa din nan a wajen Allah kamar misali annabi adam ne khalaqahu min turab eh khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun kamar yadda Allah ya halicci annabi adam alaihi salam da turbaya da ya halicce shi turbaya sai ce kun kasance fayakun sai ya kasance shi ma isa din Allah sai ya halicce shi da uwa kaɗai ba uwa idan har kana mamakin Allah ya halicci Isa babu uba wai shine wai ake cewa wai Allah ubansa subhanallah to ai wannan menene abu mamaki to ai ga annabi Adam shi ba uwar ba uban ba kuma ga wani to shi kuma dan waye so aqidar Allah yana da da aqida ce ta kafirci babu wani wanda yake mai da ne ga ubangiji ba yi kuma ɗa danganta shi ga Allah ta waya ne kuma Allah ba a danganta masa ta waya ta baraka wa ta'ala قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض عبيدا وملكا باين سنكم شين يملك يسو إن عندكم من سلطان باكو دا وني هجة إن عندكم لنا على نفهم ما عندكم من سلطان ba ku da sultan ba ku da hujja ba ku da burhan sultan burhan waznan wa ma'anan ba ku da hujja ba ku da burhani bi hadha akan wannan magana kuke faɗa a taquluna ala allahi ma la ta'lamun yanzu za ku rinka gaya wa Allah abinda ba ku da ilimi akai ba ku da ilimi ba ku sani ba amma za ku kirkiri ƙarya ku danganta wa ubangiji me yace malam قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون داما دي يكي قرياتي سيكي قياموس يا من ذا الله إن الذين يفترون على الله الكذب للي ودن دسكي قرقر قرياس دنغن تاوى الله لا يفلحون براس ربوتبا لا ينجون براس كبوتبا لا يبقون في الدنيا براس زونا أتكن دنيا سنة أتكن نئمة والله زونا أتكن بكين تكي لتاشن هنكني kuma wai duniyar ma mai ce malam mata'un fi dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhum al'adhab ash-shadid bima kanu yakfurun mata'un qalil jin dadi ne gajere yani yatamatta'una mata'an qalilan za su ji dadi gajeren jin dadi kafin kwanansu ya kare ai duniya ba ta da daɗi tun da dai aka sa mata tana da lokaci ai rayuwar nan malam ba daɗi tun da dai aka yanka maka lokaci ka ganka nan wallahi akwai shekarun da Allah ajiye ka ganka nan wallahi akwai lokacin da Allah ajiye ka ganka nan wallahi akwai lokacin da ba za ka je tare ka gani mai maganar nan akwai lokacin da wallahi ba za ka tarar da ni ka ga wurin nan akwai lokacin da babu shi kaga duniyar nan da kake garinta wallahi akwai lokacin da babu ita za ta kare karkab yau da gobe sai Allah kaga nan nan da ba haka nake ba dan karami nake ina tsalle tsalle ina guje guje bari gaya muku wani abin da za ku yi dariya kwanan nan na je wani wuri wurin abokanai na da muka yi makaranta da su primary school taɗuwa da yan uwa wani ya tsufa wani ya zama dattijo kamar babana amma kuma abokina ne wani kaza wani kaza gashi nan dai wani ya mutu wani yana abin nan ce Allahu akbar aka bani labarin wata ajin mu ɗaya da ita tana aka ce yanzu ta zama tsohuwa tana yawo da tukunya aka ta gaji ta yi wa yana ce Allahu akbar sai wani irin masu ajiyar nan sai je ɗauko hotonmu da muka ɗauka tun muna yara ni na yadda abokanai na ne kuma na yadda tare muka aka ce to ka nuna ina kake ana wallahi malam na duba hoton nan sama da ƙasa na kasa gane ina nake kuma kuma na ciki suka yi dariya suka yi dariya suka yi dariya ina nake wallahi na kasa ganewa sai wani ya ce to barin taimaka ma sai aka nuna mun wani yaro ƙaramin yaro mai katon kai wallahi tallahi da dan da dan wata yar fulawa a hannu na haka ya san daukan hoto ne ai wai zamu yi gayi ina ka na rike ta haka ba hula ga katan kai in ga maka aka ce wannan ni ne nace yanzu ni ne wannan aka ce wallahi kai ne nace Allahu akbar rayuwa kenan rayuwa kenan ko da ke dawon mahaifiyata ta ce ana min dariya a gidan nan da katon kai ma yanzu ba ni da katon kai aiko yanzu kai na normally ta ce to wannan kan da kuke gani karatu ne a cikinsa wallahi malam wata yata take wata babbar yamma take gaya mu in an tashi mana tsaya yayi yayi mu kamar mai katon kai zan kwashe ta baka da guri ce wannan katon kan da kuke duka to kaga abin da zai irin tafawul din na alheri ta fada wannan kenan amma da sha da rama na ɗauko hoton nan na kawai ayana da yayana da matana na zuwa na ce gashi nan zan ba da wani abu a fitar ku fitar da mai gidan na ce ku fitar da mai gidan sama da ƙasa suka duba wallahi suka kasa gane yayana gaba ɗaya na ce ku zo ku duba suka duba suka duba suka kasa wancan ya nuna wannan wannan ya nuna wannan ce ina malam duniya kenan akaram kallah duniya ke sai da na nuna musu na cewa ne suka yi ta dariya na ce ba komai lokaci ne a to ka gani yanzu gani yadda na zama a karam kalla ga gemu nan har na fara furfura na fara gajiya ko ba haka bane ba haka rayuwa take a karam kalla a to wallahi tallahi kai ma haka ne kuma dole mu sai mun canja kuma duniyan nan ko muna so ko ba ma so sai mun batta wallahi eh sai mun batta sai mun batta eh Allah ba mu nisan kwana mai amfani ya ba mu ikon bin sa shi yasa kullun abin da muke ga yan uwa tunda mun riga mun san zamu tafi ba tabbata zamu yi ko to sai mu ci cin moriyar kwanakin muna bin Allah ko ba ka bane muna ta karatun Qur'ani muna ta halattar darussa na ilimi mikin kanmu busy akan harkar addini ina za ka je addini can addini harkar addini ya zama kana shagaltar da lokacin saboda rayuwa idan baka bi Allah ba wani abin za ka je ka yi yanzu baka zo karatun nan ba ko wallahi tallahi ba mamaki ka tafi wani dandali a anguwar ko wajen yan shayi ai ta zagin mutane ba mamaki wani ya ɗebe ku tafi hirar banza mara amfani ka je ta kare maka a gindin mai indomi kafin ka gama zama ka zagi mutum hamsin da uku gobe ma ka zagi mutum sittin da biyar jibi ma ka shiga uku amma nan ku kana zaune ana ta rubuta maka lada kana zaune ana kana ta daɗa samun nishaɗi kana gane addinin ka ana ta gaya ma Allah ka ga abin da ya ce ana ta tsoratar da kai duniyar nan fa ka bi hankali yanzu in ka koma gida watakila ba za ka yi dogon bacci ba kana cikin bacci cikin dare za ka ce kai bari tashi ne tanadi watakila ba za ka kwanta ba sai ka yi zikiri dan ka zo an tunatar da kai ne amma akwai dan uwanka da wallahi tallahi malam bai da wannan lokacin baya iya tuna Allah dan baya zuwa inda ake tunatar da shi yasa yan uwana mu yi amfani da lokacin da muka samu wajen bin Allah tabaraka wa ta'ala kuma lallai yi wa Allah ƙarya babu ƙaryar da ta wuce ka ce wai Allah iya da kuma ku sani rayuwar duniyar nan mata'un ne fi duniya thumma ilaina marji'uhum Allahu akbar dan gajeren jin daɗi shi ka san me ma'anar mata wato jin daɗi dan kadan shine mata ba wai jin daɗi kawai ba mata qalil jin daɗi ne kaɗan bai kai ya kawo mafi duniya thumma ilaina marji'uhum sannan gare mu makomarsu take summa sannan kuma nuziquhumul azaba shadid za mu ɗannana musu azaba mai tsanani bima kanu yakfuruna saboda abin da suka kasance suna yi na kafircewa ubangiji da kafircewa addinin Allah da kin bin gaskiya malam za mu shiga kisa annabi nuhu alaihi salatu wassalam an gama wannan ko to yanzu za mu shiga labarin annabawa mu je malam واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون واتل عليهم نبأ نوح الله يتي كرنتا مسو kalmar watulu tana nufin waƙara tilawa ƙira'a karanta musu labarin nuhu su mutanen makka ba su labarin annabi nuhu alaihi salatu wassalam manzan allah tsohon annabi daga cikin annabawa annabi nuhu ai kwarai da gaske shekara 950 yana wa'azi shekarun wa'azi kawai fa ba shekarun san duniya ba wa'azi da'awa sai da shekara 950 wadda bisa fihim alfasanatin illa 50 na ama dubu ba shekara hamsin to ba su labarin wannan annabi duk da haka iz qala li qaumihi yayin da yake cewa mutanansa su ne 'ya'yan kabila kenan mutanen annabi nu 'ya'yan me kabila kun san 'ya'yan annabi adam akwai habila da kabila to jama'ar annabi nuhu malamai suka ce ƴaƴan qabila zuri'ar qabila kenan yace ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llah ya ku mutane na in kana kabura alaikum maqami idan har ya girmama a gare ku kalmar kabura ana nufin azuma kalmar kabura ana nufin saqula wato maqami dadewa na a wurin ku saboda ya dade na wa'azi malam idan har zama na a wurin ku tare da ku a cikinku tulu muksi fikum daɗewa na a cikinku ya girmama gare ku kuna ganin na daɗe wa tazkiri da kuma wa'azi na iyakum zuwa gare ku bi ayatin lahi da nake karanta muku ayoyin Allah da hujjojinsa da bayanai saboda na daɗe a cikinku sai kuka shirya za ku kashe ni saboda na daɗe a cikinku sai kuka tsane ni saboda na dade a cikin ku kuka ce bari ku kammala da ni ku kore ni shine ma'anar in kana kabura alaikum maqami wa tazkiri bi ayati llah kuna ganin kun na ishe ku ko fa ala allah tawakkaltu to ni ga Allah na dogara ga Allah kadai na dogara fa ajmi'u amrakum ku hada al'amuran ku gaba daya ku kyautata ku yi tsari duk tsarin da za ku yi ajmi'u ana nufin ahkimu amrakum wazimu alaihi kuma ku samu azama akan lamarin ku haɗu gaba ɗaya wa shuraka'akum da kuma dukkan waɗanda kuke shirka da su ku kiraye su allolinku ku nemi taimako da su ku haɗu ku haɗa ƙarfi da ƙarfe ثم لا يكن أمركم عليكم غمة sannan ya ce kada lamarinku a gare ku ya zamanto wani abu ne ɓoyayye ku yi shi a fili kalmar gumma ana nufin abin da aka yi shi a ɓoye la yakun amurkum alaikum gumma ma'ana kada lamarinku ya zama ɓoyayyen al'amari a wajen ku laraba suka cewa gummal hilalu anil alan nasi ma'ana wata ya ɓoye kenan an gane ko ku haɗu ku yi abin a fili sun maƙudu ilayya ku zartar da abin da kuka yanke hukunci za ku zartar a kaina ku kammala da ni ba dai ni ne ba kwa so ba to ku kashe ni ba dai ni ne ba kwa so ba ku je ku haɗa ƙarfi da ƙarfi iqdu ilayya ku kammala ku kashe ni a larabci akan cewa qaza fulan idan mata wani kaza a faqad aza ya mutu kenan to ku kammala da ni ku yi min duk makircin da za ku yi min faqdi ma anta qad kai abin da za ka yi wala tunzirun dan Allah kada ku jinkirta mu wala tunzirun la tuakhiruni kak ku jinkirta mun kada ku saurara mun ba dai kuna ganin kun gaji da ni ba kabura alaikum maqami wa tazkiri bi ayatillah zamana a cikin ku dadewa na a cikin ku ya girmama gare ku kuna ganin wani abu ne babba ya ishe ku saboda ina yi muku wa'azi ina tunatar da ku ayoyin Allah to ni na gaya muku da Allah na dogara ku je ku haɗa duk abin da za ku haɗa ya samu labarin ƙulle-ƙulle ne da makirce-makircen da ake yi don a halakar da shi don a kashe shi malamai suka ce wannan yana nuna cewa lalle annabi nuhu yana da matukar garanti akan lamarin ubangiji akan rayuwarsa ya yadda da wato akwai tauhidi da aqida akan cewa lalle Allah shine zai kare shi kana wasiqan bi amrillah واثقا بنصر الله غير كا غير خائف من كيد اعدائه baya jin tsoron makircin abokanan gaban shi duk da cewa ya san fa da allolin nasu da duk abin da suke bautawa don Allah bai isa musu komai ba amma sai ce ku je ku yi mala haka ake so ka zama mai tauhidi dan ka bi Allah sun sa ka a gaba kai dai ka ci gaba da bin Allah فتوكل على الحي الذي لا يموت كي توكلي أقرايي وان بايا متوى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل المؤمنون كدو غرق الله شيشي كدي كبادة توكل كغا أبنجي والله إذا كريكي الله باك طوران قوة kuma duk za ka iya ce mutum duk abin da ka shirya kana ga za ka yi shi ko menene ne don girman Allah ka yi iyakacin abin da za ka yi wa mutum ka ce ka kashe shi to in ba kashe shi ma zai mutu kuma shi yana da alkawari ya sani a wajen Allah baya mutuwa in ranar kwanansa bai kare ba shine Khalid ibn al-Walid ya ce kak Allah wadaran matsoraci fala na mata'ayinul jubala ya ce Allah ka cire bacci a idanuwan matsorata ya ce wallahi babu firmutsin da ban shiga ba a wajen yaƙi ba lungun da ban shiga ba ina neman shahada ina neman mutuwa ni in je a kashe ni ma na mutu a wajen yaƙi amma ina yau gashi nan zan mutu akan gadona kamar yadda mata suke mutuwa akan gadansu eh na al'amarin nan halin da ake ciki ko ba ku san al'amarin rayuwa tana da tsada mu abin nan gaskiya an addinin nan bai zai yiwa a hakura da shi a a a a in addini bai zai yiwa a hakura da shi ai daman za a yi hakura da addini ai wani abu a duniya me amfanin rayuwar da babu addini a cikinta haba lokacin da aka je yakin Uhud shedan ya yada cewa an kashe manzon Allah an kashe manzon Allah wanda daga cikin sahabbai ya ce kai ya ce kai sabai ya kuri harama na ka tsorita ya ce mutu alama mata alaihi rasulullah ya ce to me zama amfanin zaman duniya mu koma madina mu yi me an ce an kashe manzan Allah mu zo mu tafi mu mutu akan abin da annabi ya mutu akan shi me amfanin mu koma gidan sai mu yi me mu ci abinci mu sha ruwa mu koshi mu ci nama mu yi aure mu yi kaza manzan Allah an kashe shi ce ku zo mu tafi mu mutu akan abin da annabi ya mutu mai duniya yana tara duniya mai neman mulki yana neman mulki mai neman sarauta yana neman sarauta mai barna yana barna kai mai gaskiya ba za ka yi gaskiyar ka ba wannan duniya wajen cin kasuwa kowa ba kolin su yake bazawa mai shirka yana shirka mai bida yana bida mai gargajiya yana gargajiya kai kuma ba za ka yi sunna ba wallahi sai an yi sunna dole kuma dole a yi kira a kan suna dole in ka gan daina kira a kan suna to Allah ne ya tashi duniya gaba daya inda ba sa so a yi sai kyale su lamarin mutanen zamanin nan sai dai ka bi su a hankali ka rabu da su to ka bi su a hankali ka rabu da su mabarnaci ya zo ya ta kiransa akan barna gaya musu wallahi ko ba za su dauka ba nan gaba za su zo su gane wala ban sani ko kuna fahimta na yace to ku je ku yi duk abin da za ku yi wa yake faɗan wannan wala tunzirun kamar mutum ne ya gama kai ka bango ka ce kaga wani duk abin da ka shirya kake gan za ka iya min a duniyan nan kome don Allah ka je ka yi don Allah ka bari na kwana yau mazaunaci ka fasa kai duk abin da kake ga za ka yi bismillah wato ka gama bushewa kenan kyamas to haka muke so ka yi akan aƙida haka muke so ka yi akan musulunci mu je a ramu فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين yace wa mutanansa fa in tawallaitum kun ji abin da ya mutanansa ko idan kuka juya baya dangane da magana ta tawallaitum a aradtum an qawli wa qabuli nus'i ko kau da kai akan magana ta ba karɓi nasiha ta ba to ina shaida muku dai har yanzu na dawo kan wa'azina wa ma sa'altukum min ajr ni fa ba na tambayan kula da ban ce ku biya ni ba ajr ju'ul da iwad ban ce in nayi muku aji ku biya ni ba kyauta nake in ajiriya ni dai lada na sakamako na illa ala Allah face na hannun Allah ne kurum wa umirtu an akuna minal muslimin kuma an umarce ni in zama cikin musulmi minal musulmi na yani minal mu'minin an ce na zama musulmi kenan kuma ku yi kokari ku zama musulmi wa'azin annabawa kowa ya zama musulmi manzo Allah ya kira ce ya zama musulmi annabi Musa ma ya ce ya kawai fa tawakkalu ala Allah fa tawakkalu in kuntum muslimin annabawa duk su ce musulmi musulmi musulmi musulmi wannan kalmar islam din islam al-islam da kake wasa da ita ku zama musulmi in ba ku iya kashe ne ba ku zama musulmi ko ba ka bane ba bari mu ji me ya faru malam فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين bari ku ji ƙarshen labarinsa ku me kuke tsammanin zai faru fa kaddabu suka ƙaryata shi waye ad-damir huna yarji ila nuh wannan nuh suka ƙaryata shi fa najjaynahu wa man ma'ahu fil fulk Allah ya ce mu ko muka kubutar da shi tunda sun ƙaryata shi sai muka kubutar da shi da shi da waɗanda suke tare da shi a cikin jirgin ruwa fulfulk filfulk alfulk jirgin ruwa falakin yasbahun waja'alnahum khala'if muka sanya waɗanda ainihin wato wanda suke tare da shi annabi nuhu din a cikin jirgin ruwa su ne masu mayewa a bayan ƙasa shine khala'if muka halakar da maƙiyan mabiyan nasa ko muka zamanto muka sa su ne za su more su maye bayan ƙasa ‘yan kaɗan wa ma amana ma'ahu illa qalil ko kaɗan ne suka yi imani da shi haka Allah ya ce ba wanda suka yi imani da annabi Nuhu sai mutane kaɗan shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi amma Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil wai saboda karancin su malam in baka gane ba ai saboda ba su yawa da yawa ne ma aka ce su shiga cikin kwale-kwale kwale-kwale fa da ka sani irin na itacen nan fa da ake dorawa dukka gaba daya annabi nuhu da shi da jama'arsa gaba daya cikin wannan jirgin su kawo shekara 900 da nawa da hamsin shine waje Allahum khala'if muka sanya su ne masu maye bayan ƙasa sauran fa wa garganar lazina kazzabu bi ayatina muka nitsar da waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu wannan fa kazzabu hudin wanda suka ƙaryata shi din muka nitsar da su ha muka nitsar da su muka dulmiyar da su da ruwan dufana fanzur kaifa kana aqibatul munzarin duba ka gani ya muhammadu kaga ƙarshen mutanen da suke sallallahu alaihi wasallama wato al- ƙarshen al'amarin mutanen da annabawa suka yi musu gargadi amma ba su yi imani da gargadin annabawan ba sun ƙaryata annabi nuhu Allah ya kubutar da shi da shi da mabiyansa wannan yana nuna mana duk inda kake komun karancinka ma'ana komun rashin yawanku ko a unguwa ne ko a gari ne ko a ƙasa ne ko a local government ne ko a shiya ne ko a ina ne wallahi komun karancinku in dai kuna kan gaskiya to wallahi ku ne da nasara abu shama yana faɗa wajen ta'arifin ahlus sunna wal jama'a yace ai al jama'atu abinda ake nufi da jama'a din nan shine ma wafaqal haqqa abin da ya dace da gaskiya wa in qallal mutamassikuna bihi koda masu riko da gaskiyan nan kadan ne ba su da yawa a cikin jama'a su ne dai jama'a din wa kasura almu'ridun an kuma waɗanda suke masu kaucewa gaskiya ko almukazzibin masu karyata gaskiya suka zama su ne masu yawa jama'a dai din abinda ake nufi aljama'atu ma wafaqa alhaq wa in qalla salikuhuma ko wa in qalla salikuhu wadanda suka bin gaskiya sune jama'a to wannan yana nuna maka kakkai da kai rauni a inda kake kana kan gaskiya ka ce wai saboda ba ku da yawa bari ka ja da baya kai ma bari ka narke ka fada ka shiga cikin su a'a wallahi ka tsaya ko ana dakawa a turmi babu gudu babu ja da baya da yawa yawan alkur'ani abin da yake faɗa mafi yawan mutane ba su da hankali haka Allah yake cewa bai taɓa kiran yace masu yawa su suka fi masu kaza ba kaɗan ne dama baka ji Allah ya alkawari sai ya cika wutar jahannama da mutane da aljanu ba la'amna anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'ina wallahi sai na cika wutar jahannama da mutane da aljanu haka Allah ya ce karka damu kakku damu wallahi mun dade a anguwar masallacin mu daya muna ta abin nan mutanen nan sun nuna da bid'a sun gama dafewa wallahi ba sa ganewa mu mu kullum mu kadan ne ba komai ku ta tafiya akan haka ku ne masu gaskiyar ku ne jama'ar wallahi sannan kuma ku lura da wani abu guda Allah ya ya ja'alnahum khala'if kenan mai gaskiya shine mai nasara a gaba me bai ba eh a rayuwar duniya ma kuna gani yayi a rayuwa ta yau duniya wallahi mutum zai zo kaga mabarnaci ya samu dama yayi abin da yi ana tabarna ana tabarna ana tabarna kuma sai Allah ya nemo wani mai gaskiya sai zo ya dauka ya bashi shine kuma zai zama tun monitan ko ba ka bane ko ya zama sakantaren ko ya zama shugaban kasar ku ko ya zama gwamnan ku da kuma ana ganin a'a tunda shi mai gaskiya ne yanzu ba ba mai gaskiya ba masu gaskiya bane ba ku bi gaskiya ku huta wanda ya bi ƙarya yana cikin tashin hankali wallahi kuma ko ba daɗe ko ba jima wallahi asirin su ya tono shi yasa kuma ya ce ka duba ƙarshen waɗanda aka yi musu gargaɗi ba su bi ba ka duba ƙarshen su da kuna tawalwala ana samun kuɗi ana cuta ana zalunci wallahi yana da misali ya fi a irga da ana jin daɗi wani dan uwa yake gaya ya ce yana da dan uwansa da duk sati sati in ya tsaya ya lissafi ba fa a wata ba fa a sati wallahi wajen miliyan 150 take shigo masa ta banza kullum eh ni kaina da aka yi na ce tab ya ce wannan ai ba kuɗi ba ne 150 kurin kuɗin iska saboda sun samu wurin barna wurin zalunci babu accountability ba auditing ba bincike wani kurin ya daga masa hantsa yana tatsa sai ta zo ta juya sun kashe kuɗi sun zuba miliyoyi sun yanka raguna sun yanka baƙaƙen jakuna Allah ya ji kan karnuka hadda su aka yi ta yankawa kada wannan mutumin ya tsallaka kada ya kaza kada ya kaza duk suka yanke yanken su suka tura arna Jerusalem suka tura musulmi Kaaba suka je suka yi ta yi dan kada ya kaza kada ya kaza zance ya zo ya kare amma uwarsa bai kai ta umara ba bai kai ta hajji ba amma ya biya wa wasu mutum kaza don saboda harkarsa da yake yi kada ta kibuce mai yanzu ta zo ta kure masa ko dubu ɗari ɗaya baya samu a wannan satin ƙwarai kuwa abokinsa ya zo yake faɗa mai yana cewa tab ai in ka ji zage-zagen da yake ce ƙasa ta lalace wallahi ya ce ta wani mu kasar nan ya hijira eh ya ce kasa ta lalace ce ba harka ya ce wannan mutumin ai banza ne wannan mutumin muna nan muna addu'a Allah ya maganin sa Allah ya kaza wallahi tallahi nake ga mu kuma dan uwanka ne musulmi mai sallah sun sayi filaye sun sayi gidaje sun sayi a kadarori sun sayi motoci sun yi menene sun yi waye wane ne duk abin da za su yi sun tafi mata sun tafi dubai sun hau jirgin sama sun yi fati da mata sun yi aure sun yi wane ne sun yi rashin mutunci sun yi duk abin da za su yi sun ki su je masallaci sun ki su taimaki addinin Allah sun taimaki yan ta'adda sun yi duk abin da za su yi suna nan suna ta tara kuɗi kawai daf sai Allah madaukin sarki ya mi ya dauke kai a ƙasar nan malam a jihar jihohinmu na na arewa akwai jihar da jiha ɗaya ana ba da kujera ta banza kujera ta banza ana ba da tafi kujera ɗari biyar ɗari biyar kwarin wannan a bashi kujera talatin ya je raba karuwansa wannan a bashi kaza kanun waye da sauransu amma bana da aka zo aka tace aka tace aka tace da ƙyar kujera goma sha biyar ta fita daga ɗari biyar ta dawo sha biyar akwai jihar da na je wata shekara zan je in biya kujerar aikin hajji ina nema sai aka ce yau ai gaba ɗaya gwamnan jihar ya ɗebe kujerun gaba ɗaya duka duka bai fi kwaya ɗari biyar ɗari shida ya bara mutane ba dole sai dai ka je wajen 'yan siyasa ko karuwai ko 'yan hayaniyar siyasa 'yan abinan su za ka je su suke sai da kujerun a titi wallahi ka je ka ba su wani abu an ba su kujerun gaba ɗaya kuma da kudin gwamnati amma yanzu fa ka yi mana malam suna jin tsoron mutumin ne da ka sama da tsoron Allah wani arni ya ce wu buhari buhari ya ce buhari ya ce soro ka duba fa ɗan adam fa ni wato wannan abin malam yana bakanta mu rai wai mutum daya mutum ne mutum ne yana can abuja fa da babban rigarsa da hularsa ya karya ta kuma yana zuwa amma amma ana jin tsoronsa daman in baka ji tsoron Allah ba ai ka ji tsoron dan adam in baka share masallaci ba ai ka yi share kasuwa to mu kan wannan matsa da wannan tatsa muna maraba muna murna da ita ayi ta tatsewa kawai abu ta gefe gefen mu kawai ko ba ka bane ba malam Usman yaya to abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ce assalamu alaikum Allah ƙara malam lafiya amin bayan haka don Allah malam kai da sauran ɗalibanka ina neman ku taimakonku ina da mareniya aurenta ya zo nake neman addu'ar ku Allah ya hore min abin da zan yi mata kayan ɗaki Allah ya taimaki malam amin su to yan uwa ana bukata a taimaka da addu'a wannan uwa yana da mariniya da yake rike da ita zai aure da ita kamar yadda kuji ya faɗa so a taimaka mai da addu'a Allah ya bashi yanda zai yi Allah ya bashi ikon wato fara da ita muna fatan Allah ya agaza maka kuma Allah ya saka cikin waɗanda suke kula da marayu ya baka sakamakon wanda suke kula da marayu maza Allah yana cewa ko ya baka ko ya baki yana cewa ana wa kafilul yatimi ka hatayni fil janna da ni da mai ɗaukar nauyin maraya muna kamar haka a gidan aljanna ya haɗa yatsun nasa guda biyu manuniya da na tsakiya cewa yana dab da annabi to wannan kaɗai ya ishe ki ko ya ishe ka alfahari ka yi ƙoƙari ka yi mata ko ki mata abin da Allah ya hore maka Allah ya bada yadda za yi Allah ya ce maka kuma wannan addu'a yake nema don Allah malam Allah ya ƙara lafiya ina son a buƙatar okay. ya cewa mace ce tana cewa tana bukata a taimaka mata da addu'a tana daukan ciki yana zubewa tana daukan ciki yana zubewa a yi mata addu'a Allah ya taimake ta ya tsare mata shi kai ya zube muna fatan Allah ya tsayar miki da shi Allah ya takaita miki wannan larura sannan a samu ki samu lambar wayar mala ikirma sai mu baki addu'a akwai addu'o'in da ake bayarwa ga matan da suke yawan zubar da ciki Allah yakan karba insha Allah ta'ala sai watakila cikin ya tsaya wannan ce da Allah yana so a yi masa bayani akan wankan janabar da ake masa alwala da wanda ba a yi mai alwala to wankan janaba dai abu ne guda daya imam ibn rushd yana faɗa cikin littafinsa na ibn rushd din yamma yuradu min al-ghusl al-i'aba abinda ake nufi da wanka shine al-i'aba gama jiki da ruwa yayin da mutum ya wanke jikinsa gaba daya ko ina da ko ina ya samu ruwa to ai yayi wanka ya gama ba sai yayi wata alwala ba in dai ba yayi abin da ya karya alwala bane a cikin wankan kamar misalin yana cikin wanka ya fitsari ko kuma yana cin wanka ya fidda iska wannan abuwa ne masu karya alwala to inda bai yi wannan ba ko da bai yi alwala a cikinta ba kawai je ya sallarsa dan shi wankan janaba ai babban kari yake cirewa alwala kuma karamin kari ne malamai fiqh suna cewa alhadathu al-asgharu yandariju tahta alhadath al-akbar karamin kari yana narkewa cikin babban kari wannan alwala ne wannan wanka ne kenan idan mutum ya zo wanka ai yayi hadda alwala kenan so inda ka wanke jikinka gaba ɗaya da niyyar wankan janaba ka yi alwala ba ya ka sake sabuwar alwala ba akwai kuma wankan ɗin da ake yi da alwalar da ake raba jiki da farko za ka yi alwala mara daidai bayan ka yi tsarki sai ka raba jikinka gida biyu ka wanke rabi ka kuma wanke rabi wannan shine wankan janaba mai alwala amma dai idan ka yi wankan ka zuba ruwa a jikinka gabaki ɗaya ba ka yi alwala ba ai ba sai ka sake sabuwar alwala ba wannan ya ce allah ƙara maka lafiya da allah malam menene gaskiyar magana game da kwanciya a masallaci ko kwana a ko kwana ya ce ya ji wasu suna cewa wai haramun ne wasu kuma suna cewa ba haramun ba ne wai annabi ne ya hana ya ce Allah mai da kai gida lafiya a ba haramun ba ne kwanciya a masallaci ba haramun ba ne bacci a masallaci ba haramun ba ne kwana a masallaci akwai hadisi cikin bukari manzon Allah ya tarar da Ali bin Abi Talib yana bacci a masallaci da rana har ma ya zo ya tashe shi yana kakkaɗe masa ƙasa a jikinsa yana cewa qum abu turab qum abu turab tashi Ali bin Abi Talib ya ce wannan alkunya da annabi ya samu Abu Turab ita na fi sha'awa ita ce sunan da na fi so akan ka ce mun Aliyu gwanda ka ce mun Abu Turab akan ka ce mun Abu Hassanain gwanda ka ce mun Abu Turab dan ita ce alkunya da annabi ya samu kwanciya yake kuma ya wani zai zo ce kwana a masallaci haramu ne ba ana yin itikafi ba a ina ake kwana a daji a cikin masallaci ake kwana kawai abinda ba a so mutum ya kwanta a masallaci ya fudda wato najasa ko janaba wannan shine ba a so amma dan mutum ya ji yana bukatar ya zo masallaci ya kwanta ya bacci ba laifi dan ya kwanta ya bacci na'am masallaci ba wurin bacci bane tabbas amma ya bukata larura ta sa wani lokacin ko bayan azhar ko bayan la'asar ko yana gudun kada ma sallah ta kuce mai ya zo ya zauna a masallaci ba laifi bane ba laifi a ciki Allah ganar da mu wannan ma addu'a yake nema da Allah malam muna neman addu'a ƴan uwanmu musulmi wata baiwar Allah ce take fama da rashin lafiya mai tsanani an kai ta asibiti an kuma kai ta a yi mata test amma sai suka ce ba su ga komai ba wai lafiyar ta kalau sai aka ce wai ciwon wai ba na asibiti ba ne shine wai aka ce a nemi a yi mata na hausa wai aka ce sihiri aka yi mata wai hadda mayu da tsafi da kuma shi kuma shekara ta goma malam muna buƙatar addu'a wannan wani maganan mayu da waye waye din nan ku nesa da shi gargajiya ce kuram indai kuna zargin an yi mata tsafi ku je ko sihiri ku je ku nemi maganin maganin lalata sihiri mun yi bayani anan ba ɗaya ba ba biyu ba a nemi ganyen magarya guda bakwai a niƙa a irin turmin nan na mata kanana da suke daka kwalli a karanta wannan ayoyin a ciki alif lam mim zuwa muflihun aya biyar a cikin bagara ayatul kursiyu wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman amana rasulu a cikin bakara kaga abu hudu kenan za a yi alif lam mim muflihun ayatul kursiyu wattaba'u sai amana rasul abu hudu ake a bakara sannan a karanta kuliya qul huwallahu falaki da nasi da irin su can wa auhaina ila Musa an alqi asak fa idha hiya talqafu ma yafikun wa waqa al-haqq wa batala ma kanu ya'maluna fa ghulibu hunalika wa anqalabu sagirin wa ulqiya saratu sajidina qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun zuwa nan da can kun fadin sa qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihu as-sahirun duk wannan ana karanta kamar yadda malaman ruqiya suka faɗa a karanta a ruwa mutum ya rinka sha yana wanka da shi ai ta yi ana maimaitawa annabi ne ya faɗa a yi sallallahu alaihi wasallam shi ne maganin karya sihiri lalata sihiri shi ma idan ana bukata a samu shi ma da kirma din zan ba da ayoyin sai a je a amfani da su wani yana tambaya wai mai hukuncin wanda ya manta sujjada guda biyu ma hukumar man nasiyar sujjadatai ne sujjada guda biyu a cikin sallar farilla ya bai da raka'ar ko sujjada guda ɗaya ma ka manta inda a sallar farilla ne ko nafila inda ka bar sujjada guda biyu kan to ya za a yi ka bar sujjada guda biyu to sai dai in arka ɗaya ya manta wata ya daɗa manta to wannan dai in dai hakan yake nufi to kaga babu babu raka'a in dai har ka manta sujjada to babu raka'a sai dai ka kawo wata raka'ar ko kuma in ka tuno baka gama wato baka shiga wata sujada ba malamai suka ce kamar misali mutumin da ya raka daya ya tashi yana cikin karatun sura sai tuno a waccan raka'ar ai bai sujada ta bi ba in dai baka shiga rukuni irin ta ba to sai ka dawo ka yi sujada ka dada dawowa ka sake karanta fatiha da sura sai ka rukuni amma in har sai da ka shiga raka'a ta biyu ka yi sujada a raka'a ta biyu sai ka tuno a wancan raka'ar baka yi sujada ba to shikenan kawai wannan raka'a taka ta bi sai ka mai da ita raka'a daya in ka gama sai ka yi sujada ba'da salami idan yayi wannan bai yi ya manta sujadodin kuma bai sujada ba'da salami ba ya zama sallar sa bata cika ba sai ya sake ta me hukuncin wanda bai jifa ba aikin haji aikin hajjinsa bai cika ba aikin hajjinsa tauyayye ne ana bin sa bashi zai yi jabari ya kammala wannan wato aiki da bai kammala ba ta hanyar yanka dabba zai zubar da jini idan bai yi jifa ba watakila watakila ko rashin lafiya amma yana da dama ya iya sawa a yi masa tunda yana da uzuri yana da yana da wannan to kaga wannan bilmunasaba kaga wannan rashin yin jifa a aikin hajji kaga ashe wani abu ne babba sha'irullahi ne da jifa da kwanan mina sabanin magana da ake ta yadawa daga bakin wasu ana ta yada jita-jitan a cewa wai alhazai za su daina yin jifa za su daina kwanan mina wannan magana ba daidai ba ne kuma kuskure kowa ya faɗi da kowa kuma ya kamata mutane su rinka tsayawa inda allah ya tsayar da su kowa da inda yake da iko in kana mulki a gidanka to kaka ta tsammanin kuma za ka iya mulki a gidan wani idan kana mulki a garinka kaka taɓa tsammanin kuma kana iya mulki a garin wani shine wannan shine in ideal situation in the reality abin da ya kamata in ji kenan yanzu malam abdullahi hafizahullah gashi nan liman ne anan masallacin lalle shi ne liman shi ne jagora in mun zo nan duk baya za mu koma mu ba shi don damarsa ce amma in yaje masallacin wani shi ma sai shiga sahu ni ma yanzu ai liman ne a wani wuri ko amma in zo sai in tsaya a baya ko to kaga ba zo in yanke hukunci akan masallaci na da na wani da na waye waye da sauransu ko ba ka bane ba saboda dalilin an je aikin hajji an mutu sau nawa ake zuwa ana mutuwa kuma ba a je aikin hajji ba ai ana mutuwa ko mu mun sani fa akwai lokacin da security fa suka bada rahoto suka ce kada a yi hawa saboda ana tunanin babu security amma cewa aka yi za a yi hawan ko ma me ma a yi hawan sai an yi hawan saboda ana so a yi hawa ko ba ka bane to me yasa za a ce a yi hawa kuma an ce ko ma me za a yi kuma a sa a zo aka yi aka yi hawan kuma a tsorace a tsorace ana tunanin ayo wani aka zo aka aka kakkashe mutane a masallaci wannan Allah ji kansu rahama aka abin nan amma zuwa aka yi wani ya zo da sallah ya sai zauna ya yi sallah ya yi abin nan ya ce kuma yanzu ma aka fara kuma za a zo a ci gaba da duk da cewa ana zo a kashe mutane me yasa ba a ci a daina sallah ba wallahi wallahi alhajin Kano ma ba zai muku biyayya ba alhajin Kano ba wai na jigawa da na Kaduna da na Maiduguri da na Lagos da na Akwa Ibom da na na Kano ma ba zai muku biyayya ba wani alhaji ne zai zo ya biya kuɗi wajen naira miliyan guda kawai wajen wani ya zo ya baje fatawa ya faɗa a rediyo cewa ba za a yi jifa ba kawai sai ya zo ya goyi bayan ku yana can alhazai duk duniya kowa yana can yana jifa kowa yana can yana kwanan mina kowa yana can yana labbaika Allahumma labbaika suna kiran Allah su kuma alhazan ku saboda suna tsoron mutuwa suna kwance a maka a cikin AC wa zai yadda ba wanda zai muku da akan wannan kuma mutum ya faɗi abin da yake ganin zai yi yayi kuma lamari na shari'a fa ya kamata a bar masana shari'an su yi magana a kai kuma malamai wai aje wani ai bahasi a wani yau binciken rai babu shi ne tun da Allah ya kaddara aikin hajji ake jifa ake kwanan mina sai wani yanzu ya zo ce ba ra'ayi ba to bai ku je ku bi shi ba in za ku bi shi wani bincike za a je a yi a zo ana wai istiklafin abu wai abokan abin da in an zo in an zo ma bai fa a je a yanka dabba ba a je ana kashe mutane mutane irin dai maganganu haka da sauransu ai maganan kar a je a yi jifa amina ko kar a kwana amina ai ba ai ba state issue bane ba ko ba ka bane ba ishu ne na duniya gaba daya ko malaman saudiya wallahi malaman saudiya ba su isa su zauna haka kawai su yanke hukunci akan wannan wallahi ba su isa ba dukkan su gaba daya dole sai sun tuntuɓi sauran arkan da sauran malamai na duniya gaba daya mazuwa ilimi kafin su yanke wannan hukuncin kuma jifan nan akwai lokaci haddare an ba da dama a yi jifa haddare me yasa in akwai cinkoso me yasa ba za a rarraba mutane ba wannan kuje jifa lokaci kaza wannan kuje jifa lokaci kaza a rarraba ni din nan da nake ma magana wallahi na sha zuwa ne jifa ba wanda ya taba riga ta ma wallahi sai in bari sai an gama cinkoson mutane sun gama bayan la'asar an tafi wani lokacin bayan magarba an tafi in je ne jifa na malam gashi nan shaida ne shekara nawa yana zuwa yana jifa ba wanda yake shiga cikin cinkoso sai wanda bai sani ba ko wanda yake watakila bai samu karantarwa sosai ba to sai a yi ta karantar da mutane kun wannan ba a wurin jifa aka mutu ba ya kamata ku sani ba wurin jifa ba ne in an ce wurin jifa wato inda ake jifan dutsen ba nan ba ne a hanyar wurin zuwa jifan ne a hanyar kuma wani dalili ne me yasa ba ku yi magana akan yan shi'a da suka sabbaba kashe mutane a wurin ba me yasa su da suka je suka yi ribas suka je suka dawo suka toshe hanya me yasa ba yi magana akan su ba kuma yanzu kai tunda aka yi duniya ana jifan shedan kai yanzu yanzu tunda aka yi duniya ana jifan shedan ai kai ina jin ba wato shedan zai murna ji dadi cewa ga wani ya ce kar a jefe shi ko ba ka bane ba ana ta jifan shedan shedan ake jifa amma kai ne zaka je kar a jefi shedan ka ce kada a jefi shedan kar a jefi shedan misali in shedan din ma ake jifa ai dai da wasu ana cewa jifan shedan ake ko ba ka bane ba so magana guda ɗaya harka ta shari'a yana da kyau malamai a ba su dama kuma a zo rediyo ana cewa wai malamai su je su yi bincike kuma misali a ce ko su je su yi bincike ko malamai su tattauna to me yasa mutum zai fito ya yi magana a rediyo sai ya faɗi position ɗinsa ya faɗi ra'ayinsa ya yanke hukunci sannan daga baya ce wai malamai su je su bincika me yasa ba za a bari sai malaman sun yi bincika sun faɗi ra'ayinsu abinda suka fahimta shine daidai su ma a ɗaga a kai gaba ƙwarai kuwa ai ko kara ne aka kai alkali yanke hukunci yana dama a appeal ko to me yasa ba a bari ba sai da malaman suka zauna duk a hada su gaba daya wanda suka cancanta waye waɗanda ake ganin su ne na kusa ba a duk wanda ke malami ne ko da ba a yi da shi a nemo shi dan ya cancanta sai a ba su dama su zauna a ba su lokaci a ce ga abin da ake gani ana ganin kaza ana ganin kaza ana ganin kaza ko ba haka bane ba sai a ba su dama abin da suka ba da hukunci tunda kana son kai kai magana kai kake so a ji kai magana to sai ka bari in sun gama sun baka sai su ce kai magana sai ka faɗa amma ba wai sai ka gama magana ka ce ai na kiran malamai ba kuma a zo a kira malaman kuma a zo a zo a- an kira su kuma kiran nasu bai da wani amfani to bari mu ga waye zai zo ya ce bari ai jifa bari ai kwanan mina ba bari mu gan shi waye ne shi kuma wannan mutum ya kamata a rinka yin adalci a cikin abubuwa a rinka faɗan adalci a rinka faɗan adalci a rinka faɗan gaskiya kuma mutum kada ya ce wai don wani ra'ayi da shi yake gani sai ya zo ya wannan ya zo ya farrada wa mutane cewa sai sun yi wannan ba daidai ba ne kuskure ne manzon Allah ya yi jifa ya ce a yi jifa ya ce a kwana mina annabi ne ya ce a yi kuma annabi duk wani abu da ya ka- da ya ka sani na mushkila da waye ya yi bayani ko ba haka bane ba ai a lokacin aikin hajji annabi ma ai akwai mutumin da ya zo ya fado da kan abun hawa sama dabbar ta taka shi ta taka masa wuya ta karya masa wuya ya fado ai an mutu a lokacin annabi ma ai a tarihin ai- aikin hajji ai an yi lokacin da ana mutuwa ana mutuwa ko ba haka bane ba duk inda za a taru mutum ɗaya mutum biyu ai dole a mutu kuma me yasa na sha faɗa me yasa ba za ku bincika su waye suka sababa mutuwan ba a'a kawai sai ai shiru a zo ai sticking akan wani bangare guda ɗaya to da kamata ya bawa ƙasar saudiya shawara a yi kaza a yi kaza ɓangaren kaza a gyara a yi kaza a yi kaza in an yi kaza a yi kaza wannan shine magana ta adalci amma ba kai mutum ya zo ya zo ya yanke hukunci a garinsa ya zo ya ce kaza ya ce kaza ba ba wanda zai goyi bayan ka ita ce gaskiyar magana Yawwa, Allah ya ganar da mu menene hukuncin yin aski ga jariri wajibi ne wanda Allah ce amitu anhu adha yawm sabihi yace wannan gashin kazanta ce so ranar bakwai dinsa ku cire masa menene ku cire masa kazanta haka annabi ya ce wannan gashin da ake haifan yaro jariri kazanta ce a cire ai masa aski kuma ko mace ce a kwashe kan gaba daya a ɗebe shi sai ai sadaka da iya nauyin gashin iya abin da ya sawwaka mata yanzu suna samun wata dama sai su hana a yi aski wa 'ya'yansu musamman in mata ne ko matarka an haifa ma da sai su ce wai ba za a yi aski ba to annabi ya ce a yi ina fa gaya muku mai duk abin da annabi ya ce a yi fa ku rinka yi fa ko ba kama ne ba wallahi akwai ciwo wallahi ba daɗi abin da annabi ya ce a yi kuma ya mutu ya ce ku zo an nima nasikakum ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni ba nan daɗa komawa ku koya ku koya daga gare ni yadda ne haka za ku yi kawai kuma sai wani ya zo ya ce kara yi kai ma mai aski ba za mu kyale ka ba yawwa wannan waya rubutu takarda akan wani abu da yake faruwa a wata makarantar sakandare a cikin wannan unguwar wani malami yana amfani da wata dama yana yin abubuwa da suke ba daidai bane baran yi magana akai ba dan ba al'ada ta bane zan sa a yi bincike akai za mu sa a binciko ta hanyoyin da muke da shi na bincike mu tabbatar idan an yi za mu yi bayani kuma za mu hanyar da ya dace a yi magana akan wannan malami ya dena kafin mu yada mu faɗa in abu ya gagara ne sai mu yi bayani malai kirma ga shi sai ka takin over a- a nemi waɗanda ya kamata a bincika a tabbatar da gaskiyar abin in yi so sai a ba da labari wani yana magana akan wai mai hukuncin wanda yake zagin mutane don sun samu bambancin aƙida shi aikinsa zagi ba wai wa'azi ba ba wai faɗakarwa zagi ba addini ba ne kuma duk wanda zaka je yana zagin wani to yana nuna akwai jahilci a tattare da shi ko ma kafiri ne ai ba a ce ka zage shi ba ko dan bid'a ne ba a ce ka zage shi ba ko waye ba a ce ka zage shi ba zagi dai wannan da ka faɗa zagi ba a zagi sai dai ka ja aya ka ja hadisi ka yi bayani amma ka kira mutum ka zage shi ya zo wuciya ka zage shi ko ka zauna ka zage shi saboda kawai kun samu bambancin aƙida wannan ba tarbiyyar salaf bane ba kuma ba ɗab- ba ɗabi'a ce mai kyau ba sai dai ku a cikin ku akwai mutanen da zaka ga in an gaya musu gaskiya wai shine zagi Alhamdulillah. gaya musu ga halikum la subhanakum gaya musu gaskiya shine zagi wani da zarar ka jawo aya ka yi bayanin abin da yake yi sai ya ce ka zage shi to wannan kuma kaga ba zagi bane amma dai zagi bi ma'ana zagi da kuka sani wannan babu shi addini kuma ya kamata a fadakar a tsawatar da wanda yake wannan abin ya gyara dan kashe da awa yake ba ciyar da ita yake gaba ba idan kana so ya fahimta dan me zaka zage shi kai mai bayani da gaskiya kawai in ya gane shi kenan in bai gane ba me da zage zaka kyale shi dan ya je ya shiga wuta kana da asara ne kai to me damuwarka in wani ana kona shi kai zafin sa zai taba ka ne ba zai taba ka ba ga wani dan uwa shi kuma Allah ya sauke malam da Allah a taimaka mu akan wata matsala yace wai yana neman wata yarinya ne da aure yace sai na lura tana son kaɗe-kaɗen zamani music in bracket yace da na fara yi mata nasiha sai naga tana so ta yi watsi da ni a takaice ma dai hankalinta ya karkata kan wani saurayin mai irin hali irin nata na jin music yace ni da naga haka sai ni ma na je na siyo memory na yace sai je ya je siyo memory card ɗinsa aka loda masa music a ciki masu yawa ya ce idan ya je zance wurinta sai ya rinka kunnawa kawai dafa wazi yake kar a yi ka gane sai fahimci ta yi kurciya ta kaura ta koma wajen wani ya je samu memori ya loda kayan kiɗa idan ya zo wurinta sai ya kunna ina so wato wasu tambayoyin za ka karu da ka gane halin mutanenmu irin yadda muke da rauni akan mace kuma ga kanan watakila ina kallon ka gani ga ka ya ce masu yawa idan na je wajenta sai na rinka kunnawa ya ce amma na yi hakan ne don in janye hankalinta ya ce to yanzu dai na samu ta yi watsi dai da wancan saurayin sai ni kadai take kulawa kuma ina amfani da hakan ina ɗan yi mata 'yar nasiha a hankali a hankali da wai shi da ya ce wai to shin malam ya matsayina yaya girman laifina kaji ba ya je ya gama yi ya yi abin da zai yi kuma yanzu ya zo ya yi mana tambaya to na farko dai ita gaskiya tsayawa ake a kanta da daɗi ko babu daɗi yanzu yarinya nan da kake mata nasiha akan music ai kaga ba ra'ayinka bane shari'a ne ta haramta a jikida kuma ka nuna mata shari'a ina so ka lura da implication din Allah ka nuna mata ta ki Allah ta ƙika ta koma wurin wani shaidani sai ka dawo abinda kake sukanta da shi din kai din sai ka zo kana yi ka je ka siyo kayan kiɗa music kana ji a kunnanka kana kunna mata ita ma tana ji to yaya wannan wa'azin da ka yi mata da kenan ka nuna mata ƙarya kake yi haka ne? dai to kuma kuskuren da kai yanzu ka ce ka dawo da hankalinta an yadda tun da ta ga kai ma ɗan kiɗa ne ta dawo kuna tare to kuma yanzu kace mun wai kana mata nasiha a hankali hankali wace nasiha zaka mata tunda kayi nasiha ka kare ta kanka ina za ta dauka wannan abin da kake gaya mata din ma za ta iya fandarewa ko me ko me kake gaya mata za ta iya juyawa ta ce me ta ce ba za ta yi ba saboda ta san zaka bi ta wallahi na tausaya ma kwarai da ba haka ya kamata ka yi ba uslubi na da'awa ba haka ya kamata kai ba kuma wannan matar wannan yarinyar ai ba ita kadai bace ya a duniya ga sunan da yawa masha Allah tabarakallah da yawa da kai hakuri matsalan mutum in yana neman mace gani yake wallahi ba wata in ba ita ba amma wallahi da za ka yi hakuri saboda Allah ko sai Allah kawo mata irin irin irin ta ninki ninki ninkin badankiya da yawa wallahi sai ka zaba amma kai kuskure yanzu tukun ka jira hisabin da ubangiji zai maka akan shi kansa lodawa da kai wa memorin ka kaje kana jin kida a gabanta kuma yanzu in ga lokacin da zaka zo ka mata wa'azi ka ce mata kida ba kyau ba haka ya kamata kai ba da bi za ka yi kabo ta hanyoyin da za ka iya dawo da hankalinta wajenka tun da maye ne kai sai ita kake so akwai mai da ta wuce wannan da jaraba ta a'uzu billahi me zafi yanzu kai yar kida za ka je ka aura ka je ta kai auren a gidanka ce ta tara ma aljanu duk inda ake kada kada aljanu ne a ciki kai kida ita kida ƴaƴanka kida komai kida ta ma kira maka samari ma ai kida a gidanka wataƙila auren ma sai an yi kida dole ai baka isa ka hana ta ba to wannan ya tabbata kana da rauni ko kayi auren kai ba cikakken namiji ne da zaka iya bada doka a gidanka ba so ni shawara ta gare ka ka tsaya akan gaskiya ka gaya mata jin kiɗa bai halatta ba amma ina son ki saboda Allah ki haƙuri amma dai jin kiɗa bai halatta ba in ta ce tana so fa nema in ba ta so ka batta ta je ta ɗauri mai kiɗa alkhabisatu lil khabisina ko ba ka bane ka batta ta je ta auri dan uwanta makidi kai kuma ka nemi yar uwarka ustaziya ku je ku yi ta ustazancin ku da ita sannan kuma abin da yake yana da muhimmanci kwarai da gaske kullun namiji idan ka yadda abin da ka gina mace akai wallahi akai take ginuwa wallahi suna da matsala a wannan janibin ya kamata mutum ya zama yana da ra'ayi guda ɗaya a gidansa Allah idan mace ta fahimci kana da rauni ta wani bangare nan gurin za ta ta tukurkusan ka ko ka zo ka ja mata aka ta ce kada cin banza wa kare cin wafi dan ya zo ce min kaza kaza kaza yanzu ya dawo yana kaza yana kaza baka da wani baki aka wani yaro ya zo yana neman wata yarinya wai yayi yayi ta sa hijabi ta ce ita ba ita ba hijabi ita ba abin da ta tsana ma irin hijabi ta gaya mai karara kwarai kuwa kuma ustaz ne mutanenmu ne ya yi ya yi ya yi ya yi taƙi kuma an sa rana aure abin ya dame shi ya dame shi ya bugo waya na ce wallahi ka je ka ce ka fasa in dai ustazin gaskiya ne kai ta ce ta tsani hijabi ta tsani aya kenan fa ta ce ba ita ba hijabi ka gaya mata ai Allah ne faɗa ce na ja aya na ja hadisi na bayan ta ce bara ta yi ba na ce to yanzu wannan ta ki tabi Allah ta ki tabi manzon Allah ta ki tabi maganar Allah kana tsammanin bayan ka aure ta za ta zo ta bi ka kai ka je ka ce ka fasa kawai Allah ma na ce kwarai kuwa na gama auna shi oba ce ka je ka fasa ya buga waya ya ce ya fasa sai kuka ihu kuka kuka kuka ta bugo masa waya ce ya ce wallahi shi ba zai iya ba ba zai iya auren wanda ba ta san hijabi ba yanzu kulakanci za ka yi mana an riga an sa rana an yi kaza an riga an kori kowa kai ne ya ce a ba komai a damai da kayansa Allah ya bata wanda ba ya san hijabi malam da ta ga haza ta ga abin da zai yi sai ta ce a gaya masa za a dinko mata a kawo katare wayan nan wayan yanzu a wannan zamanin har wata yarinya wai ta isa wallahi ba alfari nake wallahi duk wanda ya bari mace tana jansa a ƙasa ana wallahi ce ya jawo ba malam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك